الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا مجال الله سبحانه وتعالى بيسافر الأمر ويسافر البركة إن شاء الله وفي جميع تركيبنا فكر المالكية على التافل الشيخ عبد الرحمن الأخضري رحمه الله هل يقول عن نواقض الوضوء أحداث وأسبابه فالأحداث البول والضائف والريق والمدي والودي ضمن النفس والأسباب النوم الثقيل والإغماء والسكر والجنون والقبلة ولمس المرأة إن قصد اللذة أو وجدها لم يقل زم تاشي إن ديك شوى ومس الذكر بباطن الكف من قد ولو فوق له تاشي أكنس أو بباطن الأصابع سنيتي ومن شك في حدث وجب عليه الوضوء ثم يا ولد ya ce wa masu zakari bi baƙuri kafi daga cikin abubuwan da ke warware alwala waɗanda suke asbabu ne ba su ne ahdaf ɗin ba akwai mutum ya shafi gabansa da cikin tafinsa tafin hannunsa na ciki ɗin yana da baya yana da waje yana da ciki to cikin mutum ya sa hannunsa ya taba wato gabansa da shi wannan shi ma yana warware alwala au bi ba bin asabi ko kuma da cikin wato ya tsosa bana dai in an ka ce tafi zai zama yana nufin nan kasa shi kuma a tsarin din su iya waɗannan ya to gaba ɗayan su ko sama ko ƙasa duk wanda zai ka taɓa wato gaba gaban mutum ya taɓa gabansa da shi a duk da yake shi lafazin tun da cikin darasi ne na ilimi akwai abubuwa da ya kamata mu yi haƙuri da ko da an ambace su a lafazin da ya zo a cikin hadisan da suke da alaƙa da wannan mawdu'in akwai hadisai guda biyu da suka zo a wannan maudu'in kuma a kansu ne malamai suka tattauna har aka samu saɓanin da aka samu a hadisi na farko shine hadisin falk ibn ali wanda yake cewa wata rana mun zo kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faja'a rajulun sai wani mutum ya zo ka annahu a'rabiyyu kamar dai shi mutumin kauye ne fa qala sai yace يا نبي الله يا النبي الله ما ترى في مس الرجل ذكره me kake gani ma'ana me ya hukuncin idan mutum ya shafi azzakarinsa ba'da ma tawadda bayan ku yayi alwala fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin yace da shi hal huwa illa bad'atun minka shin shi wannan gaban naka wani abu ne in ba wata tsoka wani bangare na jikinka ba ma'ana wani bangare ne kawai ai na jikinka don haka babu komai haka malamai suka fahimci abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi wannan hadisi kuma Abu Dawud da Nasa'i da Ibn Majah da Ibn Hibban in shi ma har ya inganta shi da Tabarani haka Ibn Hazmi wasu malaman kuma kamar al'imamu shafi'i ya ce wannan hadisi da'ifi ne inji imamu shafi'i wannan ra'ayin na cewa idan mutum ya taɓa gabansa ma ba komai kawai tsoka ce ta jikinsa ya taɓa shi ne ra'ayin Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu da Abdullahi bin Mas'ud da Ibn Abbas da Khalid Zaid ibn Khalid ko Khalid ibn Zaid wanda kuma da Imran ibn Hussein da Abu Darda da Sa'id Sa'ad ibn Abi Waqqas a wata riwaya daga cikin riwayoyi guda biyu da aka rawaito da kuma Sa'id ibn Musayyib daga cikin wato tabi'i da kuma dai sa'id ibn jubair da daga cikin tabi'an abdullahi dan abbas da makamancin waɗannan bayan allah ra'ayinsu shine a taɓa wannan al'aura bayan mutum ya alula ba komai a ra'ayin jumhur kuma wannan kuma shine har a cikin mazhabobin fikihu malaman hanafiya ra'ayinsu kenan cewa mutum ya taɓa gabansa ko ya alula ba suka ce ba komai har suka mutu wani asar daga ayyukan abi talib yana cewa ba ruwana na taba gabana ne ko na taba ilin hanci na yake duk ɗaya ne ma'ana kamar yadda wancan yake haka wannan yake ma'ana babu bambanci a wannan asar da suka mutu daga ali amma jumhurin malamai mafi yawan su in aka ce jumhur a cikin malaman mazhabobin nan guda uku su ne da malik da shafi'i da ahmad bin hanbal su a ra'ayinsu ba haka bane abin idan har mutum ya taɓa wannan ɓangare na jikinsa to alwalarsa ta warware wannan kuma shi ne ra'ayin umar ɗan khattabi radiyallahu anhu da ɗansa abdullahi ɗan umar da abu ayyub al-ansari da zaid ibn khalid da al-imam az-zuhri da sa'id ibn musayyib ibn musayyib da sa'id ibn abi waqas a wata riwaya da ita ce mafi karfi da kuma sa'id ibn musayyib shi ma a ruwayar wanda take tafi karfi haka nan kamar da muka ji malik da shafi'i da ahmad bin hanbal waɗannan su ne masu wannan ra'ayi illa a wurin shafi'iyya suna cewa a shafar da take warware alwala ita ce idan ta zama da batin littafi kamar da muka karanta a wani littafi wannan shine ra'ayin malikiya idan ya zama da tafin hannun mutum ya taba wato in an ce tafin na ciki ba da waje ba misali mutum ya gama alwala garin sa wando idan har taɓa wato wannan tafin hannun nasu ya taɓa jikin azzakarin da shi to alwala ta tawar waje to a wurin sauran malaman ba shafi'iyya da malikiya ba kamar ahmad bin hanbal kowanne bangare ne kawai ya taɓa alwala ta wani to wasu kuma suka kawo idan ya zama taɓawar an taɓa ne da sha'awa in ku tabawa ce kawai ba da sani ba da kuskure mutum garin sa wanda ya taba to babu komai duk da zamu zo mu ji abin da wasu suka faɗa da kuma dai abin da malamai masu tahqiqin mas'alar suka ambata mu tsaya kuma akan ra'ayi guda ɗaya da kowa zai kince shi insha Allah ba tare da ka shiga cikin wannan kafita din da wahalar fahimta amma dai na da kyau mutum ya ji yadda ra'ayoyin suke yadda malamai suka ambace su an roto har yanzu daga jabir bin zaidin cewa abin da ke warware alwala shine idan mutum ya taba da gangan ba tabawa da mantuwa ba wato ba tare da sani ba kawai mutum ya firgi bangaren jikin ba komai a har yanzu kuma suna cewa kamar yadda an roto daga malik al'imam malik yana cewa mustahabbi ne idan mutum ya yi alwalar ya taba zakarinsa to mustahabbi ne ya sake alwala to kun ga waɗannan maganganun duk za a fahimce su ne gwargwadon hadisan da suka zo a babu asalin abin da malam mai ahalari ya bayyana mana shine abin da malikiya suka tafi a kai kuma tare da su da shafi'iyya cewa hadda wato hadda kai ahmad bin hanbal cewa idan mutum ya shafi azzakarinsa to lalle alwalarsa ta warware shi kuma wannan hadisin da yake karfafa wannan ra'ayin ai mutuwanci na farko ko yau hadisin talq ibn ali da maganganu akan wasu sun inganta shi wasu sun wato ba'afa shi wato sun nuna cewa hadisi ne mai launi a shi kuma hadisin da ya zo da hadisi shine hadisin busra bin safwan busra wato ce binta safwan tana cewa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man massa zakarahu fala yusalli hatta yatawadda duk mutumin da ya taɓa azzakarinsa to kada ya sallah sai ya sake alwala wannan hadisi tirmidhi ya rawaito abu dawud ya rawaito annasa'i ya rawaito ibnu majah ya rawaito malik ya rawaito muwaffa har kuma a tirmidhi din ya ce hadisi ne sahihi a wata riwaya a wurin nasa'i ita kusura ta ce ta ji manzon Allah ta ce سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر ذكر ما ما يتوضا منه ينا فدان abubuwan da suke warware alwala ya zo magana ne akan abun da suke warware alwala sai yake cewa a wa yatawadda'u ko wa yatawadda'u min masjid zakari sai Allah sallallahu alaihi wasallam yace ana alwala idan mutum ya taba azzakarin sa wa riwayatu a wata riwaya kuma ta ibnu hibban shi ma daga ita wannan mata al-usra daga cikin sahabbai annabi nabi ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam qala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza massa ahadukum farjahu falyatawadda shi kuma haka lafazin sa yazo idan ɗayan ku ya taba farjin sa to ya sake alwala sai ce wal mar'atu mithlu ar-rajuli fi dhalika ko wal mar'atu kai mithlu dhalika mace ma kamar haka ma'ana kamar yadda namiji hukuncin yake a kansa haka mace kun ga wannan hadisin ya ƙara bayani akan wasu abubuwan da ba faɗa a wancan hadisi na farko ruwaya ko ba hadisi na biyu akwai hadisin Abu Hurairah har yanzu inda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce cewa idza afdha ahadukum ila farjihi wa laysa bainahuma sitrun wala hijabun falyatawadda idan ɗayan ku ya kwarara zuwa ga fardin ma'ana hannunsa ya shafi nan shi kwarara ana son abin da babu kamar da annabi sallallahu alaihi fassara ne cewa babu sutura babu hijabi ba ta hash ba ta wanda ba haka babu wani abu tsakanin hannun da shi da ita al'aura sai ce to mutum ya sake alwala a ibnu hibban da al-hakim suka fi da wannan hadisin ibnu hibban kuma ya ce sahihi ne haka ibn hakim din haka ibnu abdul bar shi ma ya ce hadisin sahihi akwai hadisi kuma na amru bin shu'aib an abihi an jaddihi shi ma ayyu barajin an sallallahu alaihi wasallam duk mutumin da masa farjahu ya tafi farjin sa fa ya tawadda to ya sake alwala wa ayyu mamra'atin masat farjaha faltatawadda haka ne duk matar da ta tafi farjin ta ita ma lalle ta alwala ta sake alwala ina fatan mu waɗannan su ne hadisan da aka yi magana a kansu a wannan babin gaba daya yau kwata-kwata matsalan wasu malamai da suka yi bahasi akan abin wannan su suka ce wannan su ne hadisi gaba ɗaya da suka zo a wannan bangaren na cewa za a sake alwala ko ba za a sake ba to sai suka auna da wannan bangaren da wancan bangaren hadisin da ya zo cewa idan mutum ya taba ma ba komai ai bangare ne na jikinsa shine hadisin tsalku na ali da kuka fara faɗa ko suka ce wannan hadisi akwai wasu malaman da suka lamuna shi wancan kuwa mafi yawan malamai sun ce hadisi ne sahihi kuma suka ce in ma an ɗauka cewa hadisi ne sahihi to za a fifita wancan na ƙarshen na busra wannan matar da take faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi wanda taɓa a gabansa alwalarsa ta wani kace hadisi hadisin da shi za a rinjayar akan hadisin Talib ibn Ali na farko kasancewar Talib ibn Ali shi ya fara musulunta kafin ita wannan matar me ake nufi ana suka ce dama idan hadisai guda biyu suka zo a babi daya ana cewa ga wannan hadisin kuma ga wani ya saba masa to malaman yadda suke yi shine in har an duba dukkan su sahihai ne to shine sai a duba tarihi wajen tarjihi wannan ga waɗanda suke ganin wancan hadisi na Talib bin Ali sahihi ne sai suka ce a to ai Talib bin Ali shi musulunta ta tuntun ne musulunta ma'ana tsohon musulmi ne a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita ko wannan matar kusura a ƙarshe ƙarshe ta musulunta kafin rasuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka nan a abu hurairah kun ga shi ma a shekara ta bakwai yi musulunci don haka sai suka ce zuwan ruwayar hadisin ya nuna tun da sun ce sun ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ko da ita busra da abu hurairah sun ya nuna kenan a ce a lokacin su ne shi ko wancan kenan ya tsinci ne ji idan aka samu hadisi daya ya saba ma daya aka duba daya ya riga daya to wanda aka riga din ya zama mansufi don shi abu ma'ana na farkon da shi aka fara faɗa ya nuna na biyun ya shafe shi na ba tan fahimci wannan ba kenan hadisin usra ya fi karfi a wannan babi a gurin masu wannan a wanda suka ɗauki cewa hadisin sahihi ne wanda kuma suka ce dama da'ifi ne kawai suka ɗauki wanda ba a yi cewa maganar duk mutum da ya taɓa gabansa to kawai shi kenan alulasa ta wani sannan suka ce har yanzu in mun lura da hadisan za mu ga cewa hadisin farko bin aliyu حديث أخذ الحكم منه عن طريق المفهوم وحديث الأسرة أخذ الحكم منه عن طريق المنطوق سكتي حديث قلب بن علي حكم كم أن أقول إن تبنغل المفهوم ما مفهومي أقول أن صلى الله عليه وسلم da aka tambaye shi wannan balagan kan ya tambaye shi mutum ya taɓa gabansa zai sake alwala me annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bai ce masa eh ba bai ce a'a ba ce waye hal huwa illa bab'atun minka shin wani abu ne wannan in ba wani bangare na jikinka ba kaga wannan menene malamai suka ce wannan lafazin ba nassi bane a matsalar cewa eh ko a'a amma an fahimta ne to sai suka ce hadisin da lafazi ne nassi kuru-kuru ya fi ƙarfi akan hadisin da fahimta aka yi cewa ga yadda hukunci yake ba nassi ne kuru da haka suka ce wancan kuwa na hadisin busra kuru-kuru ya faɗi cewa man nassa zakara ko fa laysa wallah da haka sai suka ce to sai a yi amfani da wannan shi ya fi ƙarfi a duk ne tunda gurin ba na kwalkwale matsaloli ne irin wannan da zurfafawa a cikinsu ba a ra'ayin da ya fi ƙarfi shi ne ra'ayin da malam ya kawo mana a wannan littafin ra'ayin malikiya din da ra'ayin shafi'iyya da ra'ayin hambaliya duk mutumin da ya taɓa gabansa bayan ya alwala to ya sake alwala matsalar ita ce shin akwai magana cewa in ka taɓa da gangan ko baka taɓa da gangan ba ko da kuskure abin da ya fi zaman lafiya kamar yadda malamai suka yi tattauna a wannan hadisin duk mutumin da ya taba din ko da kuskuren ne ya sake alwala ya fi masa kasancewar duk nassoshin hadisan babu wanda ya faɗi wannan matsalar kamar da wani malami ke faɗi babu wanda ya kawo wannan istisna in ko da kuskuren ko ba kuskure ba yawa kuma sannan duk abin da yake zai iya bata maka alwala to ba a wasa da shi a ce ba komai musamman kuma muka lura akwai maganar tarjihin maganar wancan hadisin talib ibn ali akwai maganar launa nashi da wasu suka yi in ma an dauki cewa yana da wani abu na inganci to ba zai in aka ce da gangan mutum ya sa hannun sai tafi gabansa akwai wasa a ciki akwai wato kawar da alwalarsa da saninsa da haka abin da ya fi shine ra'ayin da malamin ya ambata mana a wani littafi idan mutum ya taba zakarinsa ko mace ta taba farjinta to alwalarsa ta warware illa abin da za mu samu muka kar a cikin na duba littafan malikiya wasu ba wannan littafin ba akwai waɗanda suke cewa ita mace in dai saman farkonta ta taɓa ba ya sa ta sa a ciki ba alwalarta ba ta warware ba to amma in malaman da suka yi magana akan wancan hadisi na kusura suka tattauna da zurfi akan su suka ce abin da ya fi ko saman aka shafa ko me aka yi in dai an yi alwala to a sake alwala shi ne fi yawa saboda abin ba magana ce ta wasa ko kuma kula da wani bangare ba in dai har mutum na da alwala ba abin da zai kai hannunsa wannan wuri idan ba a wani kuskure din ba ko bai sa kaya ko makamancinsa ina fata mu fahimci wani a taƙaice dai abin da ke cikin littafin nan shine ya kamata mu tsaya akai cewa in an taɓa din a sake alwala amma asalin matsalar na gaya mana saboda dai mutum kansa ya waye akan ga yadda hadisan suka zo kuma ga maganganun malamai in ka ji wani ya faɗi cewa in ka taɓa da kuskure ba komai karka ce masa a'a wannan ba cikin abin da malamai suka faɗa ko kai masa musu a'a wasu malaman sun faɗi haka amma kai dai ka fahimci ga hadisan yadda suka zo kuma ga ra'ayin da ya fi wato salama dangane da addinin ka har maganar cewa in an taɓa da bayan hannu kuma sannan da ilhaƙin abin nan dubura akan abin nan shi gaban mutum duk malamai sun tattauna wannan matsala din wani malami yana cewa shi asali tun da akwai lafazin da ya zo da wanda muka karanta da ya ce alfarj man masa farjin suka ce alfarj suna ne a lugar larabci ya kunshi kubulan wa dubura ya shafi gaba ya shafi baya don haka suka ce hatta duk in har mutum ya taba abin da ya kai ga bakin kofarsa bayan ya alwala to shi ma alwala ta tawari saboda nafsin magana akan farji farji ba shi ne iya gaba ba in aka ce farji dangane da namiji shi ne gabansa da baya haka nan dangane da mace gaban da baya ina fatan fahimci wannan yau da haka a ɗauki waɗannan akan waɗannan abubuwa ba haka ya fi wato daidai insha Allah tabaraka wa ta'ala kuma ya fi salama a abin da ya shafi addini insha Allah Allah ya datar da mu bisa abin da shi ne daidai to mu tsaya ko mu kara to shi ke mu tashi kan wa man shakka fi hadathin wajaba alaihi wudu shi ma akwai maganganun malamai akan wannan cewa idan mutum yayi kokonto shin yayi hadafi ko bai hadafi ba to alwala ta wajaba a kansa za mu ji maganganun malamai akan matsalar da kuma abin da ke shine insha Allah zai fi zama daidai da dacewa muna fata Allah madauki ya ƙara mana fahimtar addini ya ƙara mana ilimi kuma mai amfani ya ba mu ikon aiki da abin da muke karantawa wa asiru da wani alhamdulillahi rabbil alamin na'am ba mu mutum ce za a yi magana dangane da wanke yawa akwai abin da na ce na magana a kansa abin da na gani malamai sun faɗa a wannan matsala sun ce ko mace ce take ma yaro tsarki in ta taɓa gabansa to ta sake alwala yawa haka ko da mutum yana wankan gawa ne ya taɓa gaban mai wanda ake wankan shi ma sai ya sake alwala wannan shi ya fi dace yau misali mace ta yi alwala sai yaro ya tsari sai ta sa hannu ta taɓa gabansa sai masa tsarki abinda malamai suka faɗa dangane da suka ce zahirin nassin wannan hadisi in mun kalle shi bai bambance kawai cewa aka yi farzi kuma maganar farzi ko malamai suka ce to farzin nan babu mafhumi a ciki dan mutum an ce farzi ko kada mutum ya ce in ya taba da wani ba komai mun fahimci abu yawa misali mutum kawai ta ya taba gaban wani daban ba shi ba kaga wannan shi ma baya tasowa idan ba da wasa ko wani abu ba sai idan mutum misali ko aiki yake a asibiti ko makamancinsa shi ma wannan ba za ka fit da shi daga hukuncin ba domin wannan abun ba ba yadda za a yi hannun mutum ya kai gare shi idan ba aikin yake ba a shi za ko da aikin mutum yake in dai har ya taba shi to sai ya sake alwala ne na fata mu fahimta in dai an samu wato contact tsakanin hannun mutum mubasharatan babu ha'il in an ce ha'il ana nufin wani kyalle ko wani abu inda ta hanyar blog ne ko wani abu na ma'aikatan asibiti wannan ba ku yawa amma in dai hannu ne ya taba a wannan bangaren to mutum sai ya sake alwala na fata muku ciwo yawa na eh eh bibatin bibatin al-kaffi aw bibatin al-asabi wannan ƙarin bayanin malamai ne don asali abin da suka ce a masu da me ake yi na ta kai kamar wajen ne suna da yawa saboda ka san lokacin wasu in aka yawaita magana wani yakan manta da yawa da ko ba haka ba yau sun tattauna asali in aka ce mafi shafa da me ake shafa in aka ce ka shafa ka shafa abu ka taba da me ake da hannu ake shi sa suka ce idan da gwiwar hannun mutum garin sa wando ya taba suke wannan ba shi ba shafa ba ne ko misali daga wani bangaren jikinka gefen cinyarka ya zo ya taba gabanka shi ma wannan ba shafa ba tun da dama can a jikin wurin yake mun fahimci abu yau sai ya zama cewa abinda ake ce ma shafa abinda ake amfani da shi ai shafar shi ne yayin shafar to anan alula take nuni abinda ake shafa da shi ko shine hannu to shi yasa sai suka zo suke tattaunawa shin batsinul kafi shine saboda anan ne mashuhuri yake mun san shuhuri abin jin asalin in kana so ka ji abu da zafi ko ba zafi ma'ana ka san sirri abin nan na ɗin mutum a ina suke da zai iya jin wani abu duk da ko ta ko ina za ka iya ji amma dai abin da ya shafi filin an fi jinsa abun farin nan ta bangaren ba su ne tafi ko ya sa malam sai suka ce to ba su ne tafi shi ne kawai in an taɓa alwala suke wani wasu ka ce da gefen ba su ne tafi wato ta gefe gefe wasu kuma suka ce a in ka kalli zahirin hadisin nan man masa zakara duk mutumin da ya shafi gabansa ba a ce ba su ko zahirin ba to a ɗauke shi a umumi kawai in an taɓa ta koyaya a sake alwala wannan shi abin da malamai suka fahimta kuma masu yau to su ne na to bismillah bismillah na na sai ka sake alwala daga farko saboda hutu yana warware alwala kafa hutu yana nufin rihi yana nufin tusa na eh tunda baka gama ba ai alwala baka tabbata ba ba za ka ce a to yanzu wani shi ke nan bari in karasa ba ko kuma ka ce a tunda dama ta zo ne a wanke kafa bari in maimaita wanke kafa ai mun karanta a baya ko ya faɗi cewa duk mutumin da ya bar wani wuri bai wanke ba kuma na farilla to idan ya zo ya wanke shi da duk abin da ke bayan ko a adahu wa ma ba haka yake ya maimaita shi ya maimaita abin da yake bayan to kai kuma abin da ya warware ai abin da yake abin da ya faru shine abin da ke warware alwala gaba daya shine ya zo maka kaga a sai an sake tun daga farko yau haka nan idan ko da mutum ya gama alwalar gaba daya idan ya zo mai zai shi ma sai ya sake kamar yadda in yana wanke fuska sai rihin ya zo shi ma sai sake alwala mun bauta ko saboda shi wannan abin da ke warware alwalan ne gaba ɗaya daga farkon ta har ƙarshe babu ita ko me aka yi a cikin alwala ya ɓaci in aka ce an yi wani da aka sake wa za a yi mun fahimci abin insha Allah واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين muna fata Allah madauki ya kara mana imani ya kara mana ilmi ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah sun ta'ala ya kara mana haɗin kai da son juna Allah biya mana bukatun mu na alheri ya tsare mu daga kowane sharri ya'yan mu ya sa albarka a cikin su ya ba su tarbiyya ta kwarai duk hanyar abincin mu Allah madauki ya sa albarka a ciki ya tsare mu daga abin da ba daidai ba a ciki واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين